بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da haduwa a wannan yammaci na ranar laraba mun shiga daren alhamis wanda shine daren sha hudu ga watan shawwal shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar mazan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin daya ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida bayan ta miladiya kamar yadda muka saba a wannan masallaci da albarka masallacin Umar ibn Khattab wanda aka san da suna dandali a nan wadan Zaria inda muke tafsirin juz'u amma a yau insha Allah za mu yi darasi na hudu kenan a cikin tafsirin suratul alaq Allah cikin ikon sa mun samu halin dawowa bayan hutun azumi ko kuma ce bayan dakatar da karatu na azumi a tun ma cikin watan shabara ba mu samu yin karatu ba saboda dalilai na tafiye-tafiye da makamantarsu muna fata Allah madaukakin sarki ya karba mana ayyukan mu na watan Ramadana Allah kuma ya sa mun shiga cikin lissafin bayi da Allah ya yanta Allah kuma ya gafarta mana zunuban mu sannan ya sahale mana sake samun damar halartar watan Ramadana mai albarka muna cikin suratul alaq ala ramma malam nura zai karanta mana wannan sura da albarka bismillah malam a'udhu billahi as-sami'il 'alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب na'am Allah ya saka da alkhairi idan ba manta ba uwa masu albarka a darasi da muka yi a baya wato darasi na uku kenan mun yi bayani ne akan ayoyi biyar na farkon wannan sura daga fadan Allah ikra bismi rabbikal ladhi khalaq zuwa ƙarshen allama da insana ma lam ya'lam wanda wannan ayoyi guda biyar da ittifaqin malaman tafsiri su ne farkon abin da Allah ya fara saukarwa a cikin alkur'ani mai girma kamar da muka ji a wancan darasi da ya gabata da haka insha Allah za mu tashi daga fadar Allah ubangiji madaukakin sarki da yake cewa kalla innal insana la yatgha aw ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a al ayat Allah yace kalla tabbas innal insana la yaqra lallai dan adam hakika yana da dagawa yana yin dagawa aw ra'ahu stagna dan ya ga kansa yana cikin wadata inna ila rabbika ruj'a Allah ya ce lallai kuwa lallai kuma ubangijinka ne makomarka take wato lallai izuwa ga ubangijinka ne makomarka take a ra'aikan laliyar ha ka bani labarin wanda yake hana abdan bawa idan salla yayin da yake salla waɗannan ayoyi kenan guda biyar daga aya ta shida zuwa aya ta goma kar mu ɗauka da faɗi gobe mu sha ta mana yawa al'imamu ibn jarir al-babari a cikin tafsirinsa ya rawaito kissar abin da ya faru aka suka da waɗannan ayoyi Allah madaukin sarki bayan da ya suka da waɗancan ayoyi guda biyar sai kuma ya dakatar da wahayi sai aka suka da wasu surori za mu rika bayani a kansu wata rana sai wani abu ya faru abu jahal wannan babban kafir shi ne kamar yadda abu huraira aka roƙe daga shi ta hanyar abu hajim zuwa ga abu huraira sai na abu huraira yake cewa qala abu jahal abu jahal yana cewa hal yu'affiru muhammad wajahu baina abhurikum wai har yanzu muhammad bai gushe ba yana zuwa yana sanya goshin shi a ƙasa kowa yana ganin shi baya cin kunya kowa sai zo a gaban mutane ya sa goshin shi a ƙasa wato ya sujuda kenan qalu na'am sai aka ce i yana yi fa qala sai Abu Jahl ya ce wallahi wal uzza ya rantse da lata da uzza la in ra'aytuhu yusalli kadhalika yace in ya ƙara gana Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana irin wannan ibadar tashi la aqa anna ala raqabati yace wallahi sai ya taka wuyan Annabi sallallahu alaihi wasallam wala a'tiranna wajhahu bi turab yace sai ya ɗebi kasa ya zuba a fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaji kafiri ke wannan lagaci wannan bakin kafiri ya ci gaba da wannan kurari fa ata rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa huwa yusalli ai ko sai ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah a Ka'aba sai ya taho da nufin ya cika wannan alwashin nashi da ya ba ala raqabati wai da nufin zai taka wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala Abu Hurairah yace faja'ahum minhu fama fama hum minhu illa wa huwa yankusu ala akibai mutanen da ya bari a wannan wanda yake ce ma wato darin nadwa ya gangara cikin Ka'aba dan ya je wannan ta'annaci sai suka ga ya dawo wa huwa yanqusu ala akibai yana tafiya yana yin ribat yana wange yana cikin hudewa wa yattaqi biyadai yana sa fuskar shi yana kara yana sa mishi yana kara fuskar shi kamar ana kawo mai duka sai kala sai abu da ya ce fakil lahu sai aka ce mushi malaka me ya same ka فقال إن بيني وبينه خندقا yace ina zuwa gunda wane yake sai na ga wani kwakwaran rani tsakani na da shi na ga wani gwalma tsakani da shi min nari wanda yake kuma cike da wuta wa haulan wa ajini hatan daga kuma wani katon bujini ko wani katon shadda kamar wani dabba mai ban tsoro wa ajniha wanda yake da fukafukai qala abu hurairah yace fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake cewa laudana minni wallahi da ya sake ya bu kusa da ni la aqtafathu al malaikatu udwa udwa da malaiku sun yi rugurugu da shi qala abu hurairah yace wa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da fadin sa kalla innal insana la yaqra an ra'a ustadna har zuwa ƙarshen wannan sura mai albarka wannan shine sanadiyar saukar sura abin da ya sauka sauran ta to amma akwai maganganu da Imam Al-Qurtubi yayi Abu Abdullah a cikin tafsirin sa a inda yake nuna cewa dama mun tura a baya shi Abu Abdullah Al-Qurtubi a ra'ayinsa suratul alaq ba ita ce farkon sauka ba mun ji wannan a baya shi sa muka ce a ittifaqin malamai ba mu ce a ijma'i ba kuma kuma malaman da ba wanda ne ra'ayinsu ba yadda wannan shine magana mafi inganci bisa goyon bayan nusus wanda suke mustafi ba to ya yi amfani da wannan nukular ya ƙara tabbatar da ra'ayinsa cewa shi baya ganin ma wannan sura ita ce farkon sauka saboda mene saboda ba ran da aka fara yin wahayi aka fara sallah ba wanda aka nufi sallallahu alaihi wasallam wahayi farko iya karatun da aka tada shi kenan ba a ce ya fara sallah ba sallah in ma ana magana ta farilla ne to ba a fara ta ba sai da aka shekara biyu da ɗan watanni ana musulunci ma'ana sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je Isra'i da Mi'raj ya dawo amma kafin ita ya kasance yana yin nafila raka'a biyu da safe raka'a biyu da maraice wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a farkon musulunci har zuwa lokacin da aka ainihin masa wani wannan riwaya da muka ambata kamar da muka ambata tana cikin al-Imam wa tafsir Qurtubi tana kuma cikin sahih Muslim a lamba hadisi da 7244 haka nan Bukhari ma ya rawaito wani sashi na wannan riwaya Qurtubi yake cewa wannan sura ta sauka ne akan Abu Jahal wa ala hada falaisat suratu awwal ma nazala ita da aka muke ƙara cewa wannan sura ba ita ce farkon abin da ya sauka ba in ma za a ce ita ce farkon abin da ya sauka to sai dai waɗancan ayoyi guda biyar na farko daga ikra zuwa allamar insana ma nabi wanda wannan shine magana mai inganci amma sauran surar ya sauka ne watin bayan a waɗancan kabaya sun faru da shi abuja to abin da ya faru shi ne a lallai wannan farkon sura shi ne fara sauka daga baya da aka saukar da wannan sura sai da aka yi kwana wajen arba'in ba a sake saukar da komai ba sannan sai aka saukar da wasu sashi na ainihin wasu surori da wasu ayoyi alal misali bayan kwana arba'in sai aka saukar da suratul muddathir da suratul muzammil da suratul duha sannan kuma sai aka dan samu tsaiko kafin ma a saukar da surar duha da da aka tazo da labari akan ma wanda aka rabuka wa makala to daga nan ne kuma sai Abu Jahl shi kuma ya nasaba wannan irin gaba ta shi to sannan ne sai Allah ya sauka mushi da cikon waɗannan ayoyi sai aka ce a je a saka su a wannan waje cikin suratul alaq na fata muna gani Allah da yake kalla tabbas innal insan lalle shi al insan anan al insan malaman tafsiri sun bayyana cewa Abu Jahal din ake nufi amma an yi ta abin da din al insan saboda ya zama aya za ta iya hawa kan kowa saboda ko da zama al lil ahad wato lalle shi wannan mutumin ko zama al istigraq jinsi ne wato kowane mutum da ya fara yana wuce iyaka ya ke nufi da al'ubuya shi ne mujawazatul haddi fil isyan wuce makaɗi da rawa wajen yin saƙo akwai saƙo gama gari akwai kuma saƙo na garari da gadara irin wannan saƙon wanda mutum yake yi yana jin cewa ya isa ko yana wa Allah galati ko yana wa Allah wani irin rashin mutunci yana jin cewa shi isasshe ne wannan shine abubuwa yana sama da al-isyan al-isyan shine sabo gama gari da bawa yake yi yana jin tsoro gabansa na faduwa yana shakkar abin da zai biyo baya yana da dama shi kuma al-isyan shine sabo irin na fir'aunanci wanda mutum ya riga ya gama kwashe kashi daga Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce innal insana la yataba dan adam yana wuce makaɗi da rawa an ra'ahu stagna da zaran ya ga shi cikin wadata da zaran da ya ga samu wadata ya samu dukiya ya samu ɗaukaka ta arziki ko ƙarfin faɗa a ji to sai ya dinga wuce makaɗi da rawa a duk abin da yake ibnu abbas yake cewa lamma nazarat hadhihi al-ayatu wa sami'a biha al-mushrikuna yayin da Allah ya saukar da wannan aya mushrikai suka ji ayar atahu abu jahl fa sai abu jahl ya ce ya muhammad kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tazumu annaka annahu man istagna faqa sai ta ce duk wanda ya samu arziki sai ya yi dagawa fa ja'alna jibala makkata zahaban in ka isa ka mayar mana duwatsun makka su zama zinariya la'alla na akudu minha sai mu ɗiba sanada udina na wannan tabi udina in kai haka za mu shiga addinin ka fa ta jibril fa qala sai malaika gari ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mishi ya Muhammad ka nan Muhammad Allah ya ce ga maka khayyirhum fi dalika ka ba su zai cewa eh Allah ya yarda zai mayar muku da waɗannan duwatsu da ke kewaye da makka duka a mai da su zinariya ku je ku sari iya abin da ranku yake so ku nan masu arziki amma da sharaɗin in aka yi haka in har ba ku musulunta ba fa in sha'u fa alna bihim ma arab in suna so da yi musu haka fa in lam muslimu amma ba su musulunta ba fa alna bihim kama fa alna bi ashabil ma'ida Allah ya ce za mu musu azaba irin azabar da muka yi ma ashabul ma'ida su ya ashabul ma'ida wanda Allah ya bada labari cikin sutul ma'ida al-hawariyun ko wa in qala al-hawariyun ya isa ibn maryama hal yatabi wa rabbuka an yunzila alaina ma'idatan min as-sama'i takunu ra'idan li awwalina wa akhirina قال اتقوا الله إن كنتم asbun ra'idan ko qala taqulla in kuntum in kuntum mu'minin qala nuri an na'kula منها وتقوا an na'kula minha تطمئن wa tatma'inna qulubuna wa nakuna وأنا على ما أنقذ صدقة sadaqatan sadaqatana wa nukuna alaiha bil shayi to sai Allah yace qala isa ibn maryam allahumma anzil alaina ma'idatan min as-samai takun la'idan bi awwalina ko wa akhir nawaitin minka warzuqna wa anta khairur raziqin wannan sune al-hawari wasu mutane ne na musamman ba suka yi wannan galat suka ce Allah ya dinga saukan musu da abin nan kwanan abinci daga sama al-maida shi table wanda aka riga aka shirya abinci a kan shi sai Allah ya ce to zan iya saukan muku da shi amma da sharadi idan na idan na saukan muku da shi ba ku yi imani ba sai Allah ya ce qala allahumma inni munazziluha alaykum faman kafara ba'd minkum fa inni u'adhibuhu azaban la u'adhibuhu ahada min al-alamin zan mishi azabar da ban taɓa yi ma wani irinsa ba kuma ya tabbata a tarihance an saukan musu din daga baya suka kafirce kuma Allah ya musu wata mugu azaba shi ne da malaika da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ka ga mutanen Makka su Abu Jahal cewa Allah ya yarda zai mayar musu da duwatsun Makka gaba ɗin dinariya da sharaɗin dole su yi imani dukansu idan wani ya kangare to za a yi musu wannan irin azaba irin ta ashabul ma'ida da aka fara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan fa'alima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna alqauma lam yusla yuslimuna sai annabi ya gane cewa waɗannan mutanen fa ba za su tafi ba fa kaffa an sai Allah bai ba su wannan sharadin ba ibqa'an alaihi dan tausayin su don tausayin kada a halakar da su gaba daya domin za a samu wanda za su tuba daga baya a cikin su za a samu waɗanda za su musulunta daga baya a cikin su da maimakon a halakar da su gaba daya saboda tausayi irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce a kyale su kawai kamar yana abin da ya mutanen Ba'ifa wanda su ma aka aiko mala'ika aka ce in ya yarda a halakar da su gaba daya ya ce a a kyale su idan ba su tuba ba ƴaƴan za su tuba wani yana cikin sassauci da rangwame da tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hangen nesa sa waɗannan su ma abin da ya musu kenan kamar da hadisi ya bayyana saboda haka ashabul ma'ida su ne waɗancan da aka ambata to kamar da muka faɗa abin da ya faru shine a tarihance bayan an saukar da ayoyi biyar na farko din can sai wahayi ya tsaya tsawon kwanaki wajen arba'in sannan sai aka saukar da sautin muddaffir da sautin muzammil sai kuma aka sake dakatar da wahayi to a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake jin kwaɗayin wahayi yana yana begen abu har lokacin da ya ci gaba da ƙoƙarin ibada cikin dare da roƙon Allah sai Allah ya saukar da sautin duha cewa Allah ya bashi labarin cewa Allah bai yi ban kwana da shi ma wanda aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul lak min al-ula kamar da muka ji a baya to daga nan sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da yin sallah da safiya raka'a biyu da maraice raka'a biyu abin da ya ci gaba da yi kenan aka shekara biyu da wajen wata bakwai sannan aka yi isra'i da mi'raji bisa riwaya da ke cewa an yi isra'i da mi'raji a cikin watan sha'aban zai zama kenan an ce an yi wata ashirin da uku amma bisa ruwa take da cewa an yi isra'i da mi'raji a cikin watan al-muharram na shekara ta uku bayan hijira zai yi cewa to an yi isra'i da mi'raji bayan shekara biyu da wata uku wata ashirin da bakwai wallahu a'lam al-muhimmi dai sai da aka shekara biyu da wani ɗan ɗoriya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iya ibada da yake kenan to daga nan kuma sai aka yi ta yin ah, wahayin abubuwa iri daban-daban za mu ga wannan ayoyi guda biyu da muka karanta su yi bayanin wata ɗabi'a mai muhimmanci da dan adam da Allah ya ce innal insana la yatgha an ra'ahu istagna dan adam halitta ce mai wuce makaɗi da rawa duk sanda ya samu wadata da ɗaukaka wanda yana nuna zuwa ga ɗabi'ar mutane a sa'an da suka samu wadata idan mumini ne ya samu wadata to wadatarsa tana zama ta taimaka mushi wajen ƙara imani da ƙara biyayya Allah da ƙara hanyoyin samun lada idan ko ba mumini ba ne fasiki ne ko kafiri ko fajiri Allah ka tsare mu to sai kaga dukiya ta zama sanadiyar ƙara lalacewa da ƙara halaka shi mumini a wurinsa dukiya wasila ce ba gaya ce yana neman ta ne don ya yi wani abu da ita ba wai don ita ƙashin kanta ita abu ne ba wace yana neman ta ne don ya biya bukatun ayyukansa da ke kansa na wajibi da musabai da kare mutuncin kansa da na iyalansa da sauran abin da ya dace ba yana neman ta ne don ita kanta ba wato hanya ce don yin ibada hanya ce don ciyarwa da kansa da waninsa shi sa abin sa haka sadiq yake cewa kanu ya rauna sa'ata aunan ala din su magabata suna ganin wadata a matsayin abin da zai taimaka wa mutum wajen ibada ba abin da zai taimaka mutum wajen fasikanci ba shi sa Allah yake cewa wa innahu li hubbil khairi la shadid shi musulmi ko shi mutum a wajen san alkai kaga ake kira dukiyar suna alkai wanda suna ne na yau shi mutum mai tsananin san alkhairi ne kuma alkhairi a wannan aya shine dukiya haka na cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ba wa Abu Dan As dukiya yace shi baya so sai annabi ya aka karba ni'mal mal salih inda al-abd salih madalla da dukiya ta halas a hannun mutumin kirki dan mutumin kirki yana dukiya ta halas zai yi aikin kirki da ita a ji daɗi a ci arziki ya samu lada mutane su mora yanzu ka ɗauki masallacin na dukiya ce ta gina shi wanda je gina masallacin nan to muna mai fatan mutumin kirki shi sa har ya cire dukiya ba ta gina masallacin ne daga shi muna cin moresa a yi sallah a yi karatu a yi tafsiri don ana rana da azumi ka fito ka shigo ka samu riko kwanta ka sha iska a yi wa'azi da sauran ayyukan ibada da yake duka wannan aikin alkhairi haka mutum ya gina islamiyya haka ya yi sadaka ya yi kyauta yanzu duk irin ciyarwa da ake a cikin azumi da ya ga wani mutum wanda yake mai azumi a cikin garuruwa na musulmai a ce an sha ruwa ko mun talauci shi ya rasa abin da ci in ba yi da shi akwai waɗanda suke da wadata duk inda ka je ga yana ana raba kaga dukiya almalu salih inda al-abdu salih mutumin kirki shine yana da kuɗi zai taimaki iyayen shi ya taimaki talakawa ya taimaki yan uwa ya fitar da zakka ya sadaka ya kyauta in an yi mutuwa ya biya ma mamacin bashi ya biya a yi kafani duk wannan mutumin kirki ne yake wannan aikin arzikin da dukiyarsa saboda haka abin kirki ne abin alkhairi ne a samu mutanen kirki da dukiya a hannunsu sun rasu da aikin alkhairi ina fata mun gane aikin alkhairi nan zai sa rayuwa ta yi daɗi zai sa alkhairi ya yaɗu zai rage yawan baƙin ciki da hasada da damuwa da nunkumarci a cikin mutane kuma idan mai wadata yana ba talakawa sai su ƙaunace shi sai su daina jin haushin shi sai su zama kamar bayansa amma idan yana hana su ba sai a dinga baka sai ai dan yankan kai ne ma sai ai kudin ma na secret society ana ganin gobara ci gidan shi zace to Allah ya kyauta ya ce ai dama baya ba da zakka ne saboda ana jin haushin sa ko ina fata mun gane wannan saboda ka dukiya tana matsayin abin kirki ne idan ta halas ne a hannun mutumin kirki ba ta shi da gawa a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu hasada sai akan abu guda biyu watan in har zai halatta a yi hasada to ya halatta a yi waɗannan mutanen guda biyu hasada hasada ta hanyar kai fatan kai ma Allah ya baka irin abin da ya ba su dan kai irin aikin da suke yi ɗaya daga cikin shi ne mutumin da yake da wadata wanda Allah ya ba shi ƙarfin zuciya ya fi ƙarfin kuɗin yana ba da su dama da a wani hadisin kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya farka firgigi daga bacci sai yake cewa masu wadata sun shiga uku yace masu arziki sun shiga uku illa mun kala haka na wa haka yace sai wanda ya bayar dama da hagu dama da hagu duk wannan hadisai ne akan yabar arziki idan ana aikin arzikin ci saboda haka a za mu ga cewa dukiya tana da amfani guda biyu amfanin farko a duniya wanda kusan wannan kowa ya sani da ka kuka kowa na faɗi tashi ya nemi dukiya don ya amfani da ita a nan duniya amfanin ci da sha da sutura da wurin zama da abun hawa da aure da duk sauran abubuwan da mutane suke yi da dukiya na yau da kullum waɗannan duka ana yin su don mutum ya ya ƙosar da wato bukatunsa na yau da kullum da haka maka kowa yana da kuɗi kowa kuma yana son kuɗi abu biyu wanda ya ce maka baya son su to ya dai faɗi ne kawai in kuma ya goranta maka cewa kai kana son su to ya rena kai da kuɗi da mata ba wani ɗan adam da bai san waɗannan sai dai kawai kowa da gwargwadon yadda yake displaying kaunarsu ina fata mun gane wannan sannan amfanin dukiya ga addini malamai suka ce guda uku ne amfani na farko shine al-ma'unati 'ala an-nafs fil ibadati al-maliyya mutum ya taimaka wa kansa wajen yin ayyuka na ibada waɗanda da dukiya yake su akwai ayyukan ibada waɗanda ba na talakawa bane zakka aikin haji umara waɗannan duka ayyukan ibada ne na dukiya wanda sun fi karfin talakawa talakawa sai su gane ko ba ka bane mabiyan mutane ba su fita da zakka ba mabiyan mutane za su rayu su mutu ba su yi aikin hajji ko umara ba saboda ba aiki ne na na talakawa ba aiki ne ke bukatar arziki tun a dacen haka nan ma sutura da abinci na bukata wanda za ka rufe al'aurar ka kai sallah wuri ya fa kuma inda kulli masjid da abinci na bukata wanda za ka ci dan jikinka yayi karfin da za ka yi ibada duk wannan yana cikin amfanin dukiya a addini a kashi na farko a cikin addini amfani da biyu shine wato abin da ake ce ba a wancan yana cikin annaful qasir amfani wanda yake intrinsic wanda kai zaka ci moriyarsa akwai kuma annaful muta'addi amfani wanda yake transitive wanda wanda ya ci moriyarsa shine sadaka kyauta kare kanka daga wani bala'i kamar misali yanzu idan irin waɗannan da nazarin Najeriya da suke tara hanyoyi dole ka ba su ranka mana lafiya ka zo da abun hawan ka kaya ta da komai ko ka dauko lodin ka daga gari ka zuwa gari ka da aka buga su iri iri sai ka ba su ko ba dan ranka yana so ba dan dai su kyale ka ka wuce yana cikin amfanin dukiya da take maka su kuma ka ba su hutu ko a rike maka wata kwangilarka ko wani kayan a dukiyarka ko ka ga wata mace kana so ta kisan ka sai ka ɗauki kuɗi ka ba ta dalilin so ba ta aure ka ko da cikin hanyoyin wato yi wa kanka alfarmar da wata kila in ba ka da kuɗi ba ka saka wannan alfarmar ba sannan kuma al'ijar amfanin dukiya ta fuskar ka sa wani ya maka kwadago abinda da kai za ka yi da kanka amma kana da arziki ba za ka yi da kanka ba galibin masu kuɗi misali ba sa wanke motocinsu da kansu a gidajensu akwai masu girki akwai masu wasu wankin kaya wasu suna da direbobi suna da ma'aikata da mutum yake ɗauka su mishi aikin da da shi ne zai yi da kansa amma saboda yana da wadata sai bayar a masa wani yana cikin amfanin dukiya a duniya sannan akwai kuma alwaktu wal habs ka taskace wata dukiya don ka ga amfaninta a lahira ita ma wasu ne za su cin wuri ta nan duniya ka gina makaranta ko masallaci ko ka taimaka wa wasu mutane da kuɗaɗen da suke bukata na basu suka ko ka biya ma yaran mutane scholarship ko ka biya musu ah, karatu irin ah, jarabawoyi ko makamantar su irin jam ne ko waye kudin sanista na makaranta dole yana cikin alhabs ko alwaq wanda za ka yi da dukiyarka wannan shine kashi na uku kenan alhabsu wal waqf tsare dukiya dan amfanin ta a lahira to wannan abubuwan guda uku malamai suka ce su ne amfanin da dukiya take wa mutum a nan a nan duniya amma wanda zai ga amfanin shi a lahira ina fata mun gane wannan so amma a ɗayan bangaren kuma dukiya tana iya zama jarabawa mummuna ga mutum tana iya zama sanadiyar bincika tana kamar da Allah ke cewa inna ma amwalukum wa auladukum fitna dukiyoyinku da ƴaƴanku na iya zama jarabawa a gare ku kamar da Allah ke cewa wa law qasada Allahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard walakin yunzilu bi qadri ma yasha da Allah ya saka wa mutane dukiya fata fata kowa ya sama ga ta nan babu kaidi Allah ya ce mafiyan bayi da sun yi ta'addanci a bayan ƙasa da sun wuce makaɗi da rawa walakin yunzilu bi qadari ma yasha sai dai Allah yana saukarwa a lissafe abinda ya so ya saukar da Allah ya ba kowa dukiya mafiyan mutane abinda za su yi dukiya ba abin kirki wani za ka ji da yawa cikin talakawa ma niyyar su da za su samu gudun barna za su isa na da ya kwatance muka ga isa baya akwai mutumin da yake da wadata yake aikin arziki da kuma wani mara wadata da yake fatan ina ma ya samu kuɗi irin wancan aikin arzikin na bai ke mahu ma fil ajali sawa suna da rana dukansu agogo mutumin banza mai dukiya wanda yake sharholiya yake ta'annaci yake bala'i akwai kuma wani talaka wanda wannan muta'alliki yake ba sha'awa yana sha'awa ina ma ya samu dukiya ya irin barnar da wannan mara mutunci yake annabi ce fahuma fil wuzri sawa da kai da baka da komai kake shan wahala wanda da yake shagulin shi a duniya amma irin zuciyar ku daya irin gurbin ku daya wala hawla wala quwwata illa billah hadisi na cikin sunan abi dawud saboda ka dukiya tana iya wa mutum bala'i har wanda ma bai samu ba mai mugun tunani akan ya samu yana so ya barna a daga cikin bala'in da dukiya ke jawo mutane dukiya tana jan mutane zuwa ga wasu nau'o'in sabon Allah kamar yadda a can akwai nau'o'in biyayya Allah da ma- mara dukiya zai iya yi akwai sabon Allah da shi ya fi ƙarfin talaka akwai akwai kago waɗanda ba na talakawa ba ne akwai giya ma- mai tsada da kayan maye wanda ta ƙarfin talakawa akwai caca wanda masu kuɗi ne kawai suke akwai wuraren da ake zuwa a yi badala inda sai an hau jirgin sama ko an shiga wani abun hawa an kashe kuɗi talaka bai sai je ba akwai akwai sutura ta garari ta rashin mutunci wanda talaka bai sai saka sa ba abubuwa da dama wanda mutane suke na badala za ka ga cewa wato masu hannu da shuni suna iya yi talaka bai iya yi ba na akwai mutumin da zai iya ganin mace fasika ga wata ba ba fasika ba shi ne fasikantar da ita shi zai juya mata tunani saboda zai dinga mata ruwan kuɗi ya sai mata mota ba wani abu ba ne ya sai mata waya wadda ubanta bai taɓa ganin irin waya ba ya gina wa ubanta da uwarta gida ya biya musu kuɗin umara su yan gidansu ya tafi da su umara duk wannan kawai dai ya fasikanci da ita ana samun irin wannan wanda wannan kuɗaɗen an ba wani ya ishe shi dadi da zai shigo gari yanzu kalla irin wannan a siyasa da ake ta magudin zaɓe da barna da da shan jini da cin mutuncin masu mutunci duk kuɗi ke jawa ita duk mutum idan kuɗi suka ishe shi suka ishe shi da nafsin sai ka to yana son mukami to a garin neman mukamin nan zai iya yin komai zai iya yin tsafi zai iya yin yaudara zai iya cin amana zai iya cin zarafin kowa zai iya taka mutuncin mutane yana da kuɗi idan mutum yana da kuɗi shi ne za ka yana takamar in ka taɓa shi ya haɗa ka da 'yan sanda in ka taɓa shi ya haɗa ka da alƙali in ka taɓa shi ya haɗa ka da 'yan daba su ma dukan tsiya babu abin da za a yi ba duk masu kuɗi ne suke wannan ba wanda suke da kuɗi shine zai riga wani wanda ya da ina son wata yarinya an dade za a bashi aure in da kuɗi ya ganta ya koya ce ce ki su ba zai tausaya ba ba zai tunanin wancan ya sha wahala ko ya dade ko ya mata hidima ba kawai dole ce ce ki su ko dole ka hakura in gara ma ce zuciya ya kama ka in gara ma kai Allah ya isa wanda ya dan yi mutunci ne ma zai ce ka faɗa abin da ka shi a biya ka duk wannan dagawar suwa suke ta masu kudi suke kuma duka akwai consequences a wurin Allah masu kudi su ne ke iya juya kasuwa in jari hujja yanzu ga yana muna ji muna gani man fetur ya koma lita ɗaya dubu da ɗari talaka ya sai canza wannan kasu a inda ake yaƙi ma a can da ake ci mishi musu wane ne nan ba a can da kuɗin mai fetur da ba a iran a a- a- a- a saudiya a isra'ila a amerika a ina ne duk wanda suke a tsara a cikin rigimar su mai fetur bai kara a ƙarshen su amma ba kasan bayanu saboda azzalimai da suka yi yawa kuma duk azzaliman nan masu kuɗi ne matsalar kawo bane haka azzalimin da kuɗi shi zai iya cewa azumi yayi a ƙara kuɗin gero azumi yayi a ƙara kuɗin suga azumi yayi a ƙara kuɗin atamfa talaka da kuɗi wannan duk wannan safa safa Allah ku talaka bai ba ruwan shi ci. shi ta ranar alkiyama a hisabun shi ke da karanci nan da nan za a gama yadda ka san kana baki ne wanda ya cika booklet dole ka dade kana baki da shi akan da ya wuce ɗan rago da dole ka da wata matsala za a duba takardun shi sama sama sai kai mai mayi wuce Allah ya kyauta amma da kuɗi kuma hisabi da yawa min aina kasabaha wa fima anfaqa saboda haka ba wai abu ne da mutane suke dauka mai sauki ba na da yake da shine ya jiru ilal ma'asi na biyu kuma ya jiru ila tana'umu fil halali wal mulkiyat wanda Allah ya tsare shi ma bai yi saban Allah ya wanda muka da saba ba sabalin da ba su yi da dukiya kana iya samun shi a babin shagaltuwa da abin halas shagaltuwa da ta kautar da hankalinsa daga lahira wanda ibn kayyim yana cewa wannan yana daga cikin matakan da shedan ke iya halakar da madam sai shagaltar da kai da halas kai ne ba a ce kaɗan a cikin 'yan kasuwa a cikin masu kuɗi a kullum ba ruwan shi duk wannan abubuwa duk wannan abubuwan da muka ambata ba ruwan shi zai zalunta kowa zai cin zarafin kowa amma dai yana samu kuɗi kuma me yake akan kuɗin nan kawai shine ya ci ya sha ya gina gida bayan kwana biyu ya sake gina wani ko ya renovated din shi ya canza mota ya sake canzawa ya canza riga ya canza mata ya canza gari ya kawai more dukiyarsa kawai yake kawai tattalin shi ciki da bayi kamar da abin da yake cewa ya ci ya sha ya yi aure ya gina gida ya hau abun hawa ya canza waya ya canza kala gidan shi ya canza huluna in zai ɗinki ma wani sai a yi kala ɗari hudu wani duk irin motar da ya hau irin kalar kayan jikin shi kenan duk wannan masu kuɗi suna yi kaga duka wannan halas ne eh kul man harama diyatallahi lati akhraja li ibadihi wat tayyibati min rizq duka wannan halas ne amma ko ba shi ne abin da ya yi masa ba domin duka wannan ɓata lokaci ne da kuma almubazzaranci a wani lokaci wani zai ci abinci sai an aje wajen kala talatin wanda ya buɗe kawai dan can fara ya tashi kuma duka abinci shi ne na halas duk yake ta halas har ma mutane suka ce bai kyauta ba sai ya ga wai dan ne suke sa mai baki a cikin dukiyarsu ba haka masu kudi suke gani ba da talakawa suka ci haushin abin da ake suka ce ana albazaranci sai ce ina ruwan su ya manta cewa dukiyar ba tashi bace ta Allah ce Allah da ya bashi kuma ya sanya mashi ka'idoji wajen mu'amala da dukiyar wanda dai yana cikin abin dukiyar da ke sayan mutum na kautar da hankalinsa sannan kuma tana hana tana mutuwa ko wanda yake cikin tana'um da suka tana mutuwa ba talaka ya fi sauran mutu tana mutuwa wani lokaci ma yi fatan mutuwa kana ganin kai yara baya mutu ya huta amma bai kudi zai daga fatan mutuwa da yaushe a ce ya tashi daga cikin wannan daular ya kuma cikin rani ya sani da bai baya ramin nan ba amma talaka yi zuwa hala a fatan mutuwa yi ba haka bane amma kure kudin da ba zai so ba a mutum zuwa gaban shi zai so a bashi labarin ayi mutuwa in kana son kudin ka zama mutum shi daya sai ka mishi labarin mutuwa ko a kai ko a birace ka yi kace inna lillahi a facebook ne ya faru ayi mutu dala kana kana kana kana kana kuma mana maganar banza ka shala kuma mu so ku kawai ya kore ka daga mutuncin sa ya ce ma abin da bai gane shi ka sake barin wanda ya shigo ba yi da mutunci su kaga yana hana mutum ya dinga tuna mutuwa yayin da shi kuma Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce mana akiru min dike hadil lazzati ku dinga yawaita tuna mutuwa me yake tuna da duniya wani abu da da dukiya take sanya mutane wanda galibi in ba masu dukiya ba mutane ba su san wannan ba ce tana sa mutane cikin damuwa mai yawa fiye da damuwar talakawa su ciki mai dukiya yana cikin damuwa tsoron kada dukiyar nan ta kare tsoron barayi tsoron kidnappers tsoron efcc tsoron kada wani cikin abokan harkar shi ya mishi abubuwa ko ya fishi samun kuɗi tsoron tsoron mu kanmu talakawa yana ganin waya ya daga ya talaka ya ce a wannan roƙo zai yana ganin ka gaishe shi cikin da ya dauka zuwa ka roƙe shi ne zai ya shiga cikin damuwa ya takura akwai wanda zai iya zama cikin mutane akwai wanda gidan shi sai ya saka kayan tsaro iri iri ga karnuka ga kyamara ga waya mai lantarki ga mai gadi wani tsoho duk ya ajiye wajen duka kada wani zai gan shi ba tare da ya so ganin kansu duk wannan damuwar da yake ciki wani bai iya kwana a gidansa cikin iyalinsa wani bai iya cin abincin gidansa wanda iyalan shi suka dafa yana tsoron wani shi kashe shi ko ta samu shi guba ko su wani za su same asiri kullum yana cikin wannan damuwa ta gona ya shi shi jaraba akwai wani babban attajiri babban attajiri ne na gani da fadi wani yaron shi ne babu labari yaron shi a harka sun baro abuja za su je wani gari a north east sai suka yi faci a wani gari ko da aka yi faci shi da aka fito sai shi to yana zuwa kabo ya tsaya ma daidai baki shi da ake facin kowa zuwa a yi kidnapping da shi ko rabu yana zuwa ina za ka je ce kawai yana zuwa a shi shiga ya cikin daji kawai ya ya wuce ya buya kan lokacin da za a yi kama a gama gyaran taya ko sai ya buya so da tsoron kada wasu zai wuce su ga shi ne su kama shi ko su roƙe shi ko su yi wani abu ana gaba gyaran taya kawai sai gashi ya dawo da ce mu je in ga musu haiku yanayi na take kuka ba ne a wata cikin damuwa ne haka wannan ziyara shi ba a kan wata hanya ya ga wasu mutanen ƙauye ko sun share ke rake bawon rake ya tare da yawa har sun kwanta a kai kawai a gefen ciki suna ta suna ta bacci ba musu cikin inuwa bango har ya wuce ce ga ayi ribas jini ce a tashi su ce kuma kuma wata matsala ne a rayuwa ba kwa jin tsoro su kuma ta kallon shi da tsoron da za su je kuɗin wa suka ci ya musu kyauta wani yace sun burge shi ina zai iya samu irin wannan rayuwa yana ina zai iya samu wannan rayuwa a ce ya kwanciya haka a dajin Allah cikin gona zai jin tsoron komai ya share ke ya sha ruwan rafi ya kwanta a ƙasa mangoro sun fi samu wannan rayuwa yana envy irin freedom da suke da suke da suke ciki to masu kuɗi suna cikin wannan damuwa amma kuma ga a duniya babu abin da ɗan adam yake nema a duniya kamar kudu duk wani abu da aka faɗa duk za mu cewa to gari dai mu samu da ba ga bane alimabu nawawi shi ne ya babu ka falalar talauci a cikin zai misali gida ya ta kawo hadisai ta kawo hadisai Allah ya gafarta ne ya san kawo hadisai falalar wadata za ga hadisai da falalar talauci kan ta dai kawai yake irin kamar dai almara ce ba wanda yake son talauci kuma da ma a ta yake Allah mu ya musulmi da kufuri wal faqad Allah ka tsare mu daga talauci Allah kuma ka ba mu abinda Annabi ya ce Allahumma ja'al rizqa ala Muhammadin kafafa Allah ka ba mu arziki wanda yake gwargwadon bukatu wannan kuma ba duka banda hisabin lahira idan aka zo lahira jama'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yace sai an gama yi mata lakawa hisabi da shekara kamar dubu hamsin irin na lahira kafin ma a fara ɗauko fayil ɗin masu kuɗi mawadata waɗannan al-mutrifun sannan a fara nemo su ina suke ina su wani da wani gari gari ƙasa ƙasa saboda suna da document masu yawa kuma sai an yi akan min aina kasaba wa fi ma anfaqa ta ina ka samu mu ta ina zuciyar shi yasa lokacin da Allah madaukakin sarki ya yi kuma mala'ika da bai taɓa zuwa duniya ba aka ce yanzu mala'ika jibril ya zo kuma Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi ɗayan zaɓi guda biyu in yana so Allah ya mai da shi sarki annabi ne arziki irin annabi Sulaiman ko yana so Allah ya mai da shi manzo talaka mara komai irin annabi Isa annabi Isa alaihi salam ya shi guda ɗaya har da Allah ya rike shi daga zuwa sama da aka fara magana sallar isa wannan sako na biyu shuru sai ce mutum ne shawara ka saboda akwai an sashi a cikin irin yadda irin tawawa ko aka ce wawa shafa da ka dubu na cikin kwarba ma hankali wani zai sai Allah sai dubu ya ka dubu ya ci mishi kan zaɓi irin na da bisa ya fi soyuwa ma Allah sai ya zaɓi irin na da bisa shi sa zala yake kwana ya wuni bai ci ba ko ya kwanta kan tabar ma karauni ko ya wata uku a gidan shi ba ɗora tukunya ba har ya mutu ma ana bin shi ba shi iza Allah ya tabaraka alladhi in sha'a ja'ala laka khairan min zalika jannatin wa yaj'al laka qusura Allah inda ya so da ya sanya maka abu na alkhairi ƙoramu gidaje masu cike da ƙoramu sannan ya baka yoga gidaje yana daga cikin alamun tashin alkiyama jama'a irin wannan halin da muke ciki wanda kowa ya zama dan neman kuɗi kuma neman kuɗi ba na neman rufin asiri ba idan mutane a dama suke sai da cewa Allah ya ba su kuɗi mai yawa ba za su ce irin ta annabi su ce Allahumma da arzika ala Muhammadin kafafa kai ba halin suna bane ya za ka dinga ta kuma za ka faɗi wannan ba sai dai ka ce rinkan kafira misali so za ka kuɗi suna iya zama alkhairi suna iya zama kuma akasin alkhairi da gwargwadon abin da kai ci so da wanda da yake da kuɗi a hannunsa bai sani cewa dukiya ta Allah ce da Allah ya bashi kuma Allah bai halasta mishi yayi girman kai ko yayi dagawa ko ya biye ma san zuciya ko shedan wajen sarrafa dukiyar nan ba wanda dai haka zai nadamu Allah ka tsare mu daga nadamu amin a daga ji Allah ya ce kalla inna da insana la yadgha an ra'ahu staghna Allah ya ce inna ila rabbika ruj'a inna ila rabbika lalle zuwa ga ubangijinka ar-ruj'a zuwa ga ubangijinka zaka koma ai ila Allahi al-masir wal marja zuwa ga Allah ne makoma zuwa ga Allah ne inda za a koma wato ko kana cikin masu arziki ko kana cikin talakawa ko kana cikin waɗanda suka yi amfani da dukiyarsu don bautar Allah ko kana cikin waɗanda suka yi ɗagawa to ka sani dai ƙarke zuwa ga Allah ake koma wannan a ciki akwai jan kunni da tankiya game da abin da aka ambata na mene na wancan abubuwan cewa duk wani ubuyani da kai ya kai dan adam ka san da cewa ba za ka gagara Allah ba kusa kuma gare shi Fir'auna bai gagara Allah ba Hamara bai gagara Allah ba Karuna bai gagara Allah ba Abu Jahl Abu Lahabi da waɗannan Abu Abu kafaran Makka kada ba su gagara Allah sai da Allah ya maganin su gaba gida haka nan bayan Allah na gari manzanni da annabawa da salihan bayi su ma Allah bai bar su ba su ma da duk kirkin su da duk nagartar su duk da annabi ya ce Allah ya faɗa a cikin hadisi kudusi Allah yake cewa babu abin da nake so na aikata wanda nake tare da jin na aikata ko na bari kamar ɗaukar ran bawa na mumi in Allah ya ɗaukar ran bawa mumini sai Allah ya ji kamar ya kyale shi saboda tausayin shi da Allah ya saboda Allah bai so bawon shi ya ji zafi ya ji wahala kuma Allah ya san bawon bai san mutuwa sai Allah ya ce amma dole sai na kashe shi bai da dayya so naka babu wanda Allah zai kyali kowa sai Allah ya kashe shi kowa sai Allah ya auratar da shi daga wannan duniya da ka karkewa Allah dagawa karka zalunci bayan Allah dan Allah ya ara maka wani lokaci ko Allah ya ara maka shugabanci ko Allah ya ara maka mulki ko wadata ko karfin fada aji kaka zalunci bayan Allah Allah madaukakin sarki ba zai kyale wannan zaluncin ba inna zulma zulumatun yawmal qiyamah lalle zalunci duhu ne da yake lullube ma abutan shi ranar qiyamah Allah ya ce kalla inda insana ya tsaga arra'ahu stadna inna ila rabbika ruja ma'ana kar ka sake ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka ya kai mai wa'azi ko ya kai bawan Allah kar ka ji bakin ciki da damuwa saboda abin da kafirai suke aikata domin Allah yana nan yana jira su inna rabbaka labil mirsad a a litwabina ne ma ba eh ma'aba go inna inna inna inna jahannama kai kanat mirsada litwabina ma'aba wajen kuma inna rabbika inna rabbaka labil mirsad ya zo a cikin wani asali daga sayyidina Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara musu yadda yake cewa manhumani la yashba'ani akwai wasu mahaɗama guda biyu masu haɗama guda biyu ba sa ƙoshi yace wala yastawiyani kuma ba daidai suke da juna ba yace ɗalibu ilmin wa ɗalibu duniya da mai neman ilimi da mai neman duniya kuɗi ko sarauta ko mulki waɗannan ba su taɓa ƙoshi ya ce amma kuma ba irin su ɗaya ba fa amma ɗalibul ilimi fa yazdadu ribar rahman wanda ke neman ilimi duk da baya koshi ba ran da za a ce ilimi ya ishe shi kullum yana ƙara samun yarda ubangiji wa amma talibu duniya fa yatamada fil ughyan shi kuma wanda duniya yake nema kullum ya ci gaba da kutsawa yana ƙara gaba wajen wuce maka idarawa mukamin da yake nema da ya samu yanzu na sama yake nema ya samu na sama yanzu na sama yake nema ya samu na saman gaba ki daya yanzu bai so ya sauka ko lokacin sauka ya so yake ya za a ce kawai shi kadai abin da yake nema da miliyan biyar ya samu ya ya halarin miliyan goma ya samu ɗari ya halarin miliyan dubu ya samu dubu ya halarin miliyan an ce shi fi kowa kuɗi a afirka yana so ya fi kowa kuɗi a duniya an ce shi fi kowa yawan sana'atu a afirka yana so ya fi kowa a duniya haka kullum dan adam yake lau kana lil adama wadiyan min zahabin la tamanna an yakun lahu wadiyan da yana da wani fage guda ɗaya cike da dinariya zai fatan su zama guda biyu in su zama biyu zai fatan su zama guda hudu zai fatan su zama guda takwas haka dai haka dai har sai kana ta cika mai ciki ibn su ya faɗi wannan karatun sai ya karanta wannan ayoyin innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna sai ya ƙara karanta faɗin Allah cikin suratu fatir inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama ya karanta wannan ya kuma karanta wancan dai ya nuna hujja akan kowane ɗaya daga cikin zattukan guda biyu zama kun ji wannan ah, magana da waɗannan ayoyi ah, sun sake yi mana ba sa da ku na so a ce mun gama surar na ayi daga nan ta mana a abin da ta gagare mu muna fata Allah ubangiji ya sa albarka cikin abin da muka karanta Amin.
abin da yake daidai Allah ya ba mu ladan da baki da Amin.
laifukan mu da kurakuran mu Allah ubangiji ya fi mana Allah ya gamu kamar zurban mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تكون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا وتقم بابصارنا واسمائنا ما بقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا بلوغ علمنا ولا الى النار مصيرنا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته